الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محسن تركي قوما لنا تعالى أبا كما ترى وزن جماعة الآخرة وزن شريكنا كبير وزن المسلمين hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu a kalandar nasara kuma kamar sha biyu ga watan ɗaya dubu biyu da ashirin da biyu kamar da aka saba a ranar irin wannan muna karatu a wannan littafi mai albarka da shukatun maudu'i da asami da maudu'i na babban malami ibnu qayyim al-jawziyya lafiyyin sarki masharama muna cikin babban babi na goma sha shida kenan inda yake tattauna waɗansu matsaloli masu muhimmanci game da tarbiyyar yaro waɗanda idan aka tabbaka su ko aka tabbatar aka yi su to za a gode wa ƙarshen su ma'ana ƙarshen yaro ko abinda aka yi ma wannan reno za su zama masu kyau za mu tashi da yake ta faslun fi wasu ilmurbi'i wa huwa la ghairu na gocha ta sanya wata ya sanya wa zainun din fatha ya karanta da ala zainu ya taure wa shaku wasu kuma za su ga ya bashi haka ida kuma wata ya sanya kasara a da zainu za mu zo nan da magana kai duka da kowane daidai ne yake an jira mata ya ce wannan fasalin ya zo daidai da wasu almurbi saduwa da mai shayarwa wai ya halatta ko bai halatta ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya riga ya yanke hukunci shikenan kafin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zartar da wannan ko ya bada wannan bayani su larabawa suna kyamar haka suna kyamar a ce mace ta haihu tana shayar da ɗan da ta haifa kuma abin nan mijin na saduwa da ita in ma har ta bayyana labarin ya yasa a gari kenan to mutuncinsu da shi mijin da ita matar zai yi sannan abinda suka canfa ko suke tsoro za su iya samun ciki idan ta samu cikin sai da shi ɗanta ake da shi a hannu da tabbatacce ne to zai iya fuskantar barazana saboda cikin da ake da shi a cikin shi ko ba tabbas ba ne to sai ya zama da laraba na zargin abin suna kyamatar abin ba ta su to shi ne kulta mashi wannan bazi inda yana magana ne akan reno da tarbiyyar yaya ko yaro to yanzu shi yaron da ake shayarwa ai ba wanda ake da shi ya yi tunda shi ba ta a hannu an haife shi lafiya lafiya an fara renon shi to shin wani abu da za a yi wanda zai iya kawo mishi barazana kaga ya ta hace a tattauna shi ya cancanci kuma kulla mashi fasali ko kawai domin jin bayani da matsaya ta shari'ar musulunci. To saduwa da mai ciki shi na ke ce mashi alagairu ko kuma a ce mashi alagairu. Wannan an samu hadisi daga Judama. Akwai bugun da wasu za su gan sanya Judama amma ta ne. Shi kan shi al'imam Muslim bayan kawai ne yake cewa Judama kuskure abin da yake daidai shi ne da gado wannan ɗin da cikin hadisai na tun za ga akwai imam malik to yake ta daga judama binti wahab al'asaliya judama yar wahab al'asaliya to suna cewa yar uwar kasha ce wasu ce a ɗin yar uwar su ce mata can sama ita judama binti wahab ibn muhlisan kamar da kina ko kasha ko ko kasha ya nuna nisa al'asariya kana hadar ku rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi sunatin na alarci majalisin manzon Allah tsira da cikin Allah tabbata gare fi sunatin a cikin mutane na a zaune yana karantar da su yana tarbiyyantar da su wahuwa ya kulu a daidai lokacin yana cewa لقد هممت أن أنهى عن العقيدة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يريدون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا yace ba kada aminci har na yi niyya na nufaci an an hana da rida in hana mazaji kwanciya da matansu da ke shayarwa suna sai da mana matar mutum na haihuwa annabi ya kafa doka ya zama haramun ne mijin ya kusance ta har sai ranar da ta yayi annabi ya sai kafa wannan doka ya yi yunkuri kwarai da gaske ya yi himma ya ce fa na bar su kirroni wa fari sai na ga mutanen rum da mutanen farisa fa idza hum yuriduna auladahum sai kawai na gansu su suna wa saduwa hukunta da matansu da suke shayarwa kuma sai na lura ba ya zo a wula da ku zai ka shai'a ba abin da ƴaƴan na suke cutuwa da shi da kawai ƴaƴan ba sa cutuwa su larabawa daga cikin idan ko da da yasa suka canfa don mace na shayarwa kuma wannan ba wai tsurar canfi ba ne irin yadda aka saba ta kukan muciya ko kuka da a'a wannan akwai hannu ma na likitoci su ma sun tafi kan haka su da ba laraba mana so da zargi san ta wannan tabbatar ta ne irin nazu a'a wannan akwai wani burbushi na ilimi da suka dogara ta ta bangaren makarin su ko likitocin su suka ce idan mace tana shayarwa to kaga galiban da ga mace ke shara ba ta jini shirin jini yana cikin sinadarai da ake wa ita mace shi yaron suke sarwa a jiki suna ka zai samu abinci da akalla yake da sifofi guda biyu ga yawa ga inganci zai samu yalwataccen mama kuma mai cike da inganci sai ga yaro tun daga haihuwa wata shida kula ma kila ma shi bai buƙatar komai na abinci kawai ruwan maman ya ishe shi daga yana kiba yana haske yana lafiya da kurkukin shi na kyau da sauransu da suka ce idan mace ta samu ciki jinin haila zai motsa to yanzu shi jinin haila zai motsa a kan me ya fito to da daura mahaifa ko kuma dai ya zama da ya mai da hankali wajen samawa cikin da za a samu ko aka samu shi ma abinci sai zama da waɗancan kwaliki guda biyu da ruwan maman yaro ke da shi duka zai za su iya raguwa ko kuma sai a ce kwalikin na nan amma nonon bai da yara yaro da shiga wani yanayi a ko ruwan nonon na nan garka garka ga shi amma ba kwaliki kawai sha zai kai game na kan biyo wata za ku yi kuka yi ruwan suke ta ba shi biyo wata ai za ka kunna kafin sati ya zagaye ta ji yaro kawai yana wace fara ta kama shi to sai suka ce to kawai su su bai masa ba tsara sai suka yi amince abu sai zama na wanda ya ga wurin kai ma ya kafe a kan sai ya yi wannan ɗabi'a to sai zama abin sarki sannan kuma galiba in ka tsorata da abu ko ka canfa abu to da shi ne ke faruwa galiban wannan magana ce da shari'a mai ibn al-qayyim da shari'a mai ibn taymiyyah da sauransu sun tattauna galiba duk ke ran kaza da shi ne ke zuwa ya faru daga wanda bai san kura ba yana tafiya ya ga wani duhu duhu ba zai taba tsammanin kura ba ce ma kai da ka san kura to yake ce ka ina jin tsoron duhun can kar ya zama kura ya kai ka ya kai ka san zai ya zama kura to da kai ka san kura ne shi wanda bai kanta ba shi ko a jiki wani garin kuma in kai ce in ka hango duhu duhu kake cirin awaki ne irin na garin nan a wanda ya afiya sai to ki gaba da tafiya abin da ke ranka shine za ka halalu to in aka canfa abu sai ga ya zo ya faru da mutum ko da ba shi bane sai zama ya haɗe da wani abu da ya kamata shi kenan sai mutum ya shiga wani yanayi to annabi ya ce ya yi yunkuri ya hana to da ya lura ya ga cewa mutanen rum da mutanen farisa gaskiya duk suna yi na saduwa da matan su masu shayarwa kuma shi bai ga wannan abin yana taɓa ƴaƴansu da komai ba da haka kawai sai ya fasa wannan hali sai zama na kofa a buɗe take ga wanda ya ga damar yi haka kuma sa'aduhu an al'azli faqat duk muka tambaye shi game da azli shi ma wannan azlun yana da alaƙa da cikin na shayarwar da mace ke ba abu bane da yake da yake da'ira ko ya zama na amru na'am ko ko da wani irin lokaci a gadiban su yin tambaye da suke suna tambaya ne ya rasulullah to tun daga wancan rilan an halatta mutum zai iya saduwa da matar shi to kuma tun asali ga abin da ake jin tsoro ko da bai zama sha'irin wa mustarin ba cewa duk macen da ke sharawa in ta samu ciki dan ta ya lalace ta akwai yiwuwar a samu ɗaya biyu uku cikin ashirin talatin arba'in to ka sani ko kila kai ne ɗaya biyu uku da suka ce to ya ila dan a kauce wa matsalar ita matar ta samu ciki to me kake gani game da asu namiji ya kwanta da mace sai zai yi inzali sai ya zubar da ruwan mani a waje faƙa da sani ce zalikan wa'adu da kafi ai wannan jinna ƴaƴa da rai ne a koyi koyayyen binne ƴaƴa da rai ne kuma yana nufin binne ƴaƴa da rai ne irin na jahiliya amma tare da tare da suka ce saboda ne saboda shi balarabe da yake kyamar kyamace ai da ranta zai kamo ta ya zo ya haka rani ya wurta ta shi ke nan ta mutu kaga yanzu ya yi nufin ya kashe ta ko kuma ya aikata kashe ta shi kuma wanda ya azalu fa yadda wancan ya yi niyyar ya kashe yan shigarai shi ma ya yi niyyar kama ya aikata ya aikata ba sai suka ce shi wancan da ya kashe ya yi wa adusin wa idan makudan da su ƙelan bi ayi zambin ƙutilan to shi wannan ya aikata ba a himma ya yi don kada a samu ciki cikin ya girma ya kai watannin haihuwa a haife shi to ai shi ma wannan ya ce da aka haifa da ta fara girma kuma yana tsoron ta zama shi abun kunya tun da mace ce ya binne ta sai da mana sun yi tarayya a kasu amma sun sha bambam a aikatawa fuska ta farko kenan fuska ta biyu suka ce eh bayan sun yi tarayya a kasu sun sha bambam a aikatawa to kuma za ka iya kallon abin da wata fuska har ila yau shi wanda ya ɗauko mace ko yarinya da ran sai ne ya binne ya kashe ta ne kisa ba mana bayan an haife ta ta fara shakar iskar yanci shi kuma wanda ya azumi shi kuma ya binne yar ne rai kafin a halice ta ko ya binne ɗan namiji ko mace wannan rai kafin ma a halice shi to idan wancan babba ne to wannan sai da kira shi hafi koyayyi wanda yake daidai da kamar kace karami wani yawa idan mawkudatu su idan mai ruwa yake cewa to wannan fa shine idan wacce aka binne ta da rai inda tafiya ya bi ta dakinai ta kasancewa idan bushira ahaduhum bil unsa wadda wadda muswadda wa huwa kafir yatawara min al qawmi su'i ma bushira bihi أيمسكه على عقول أم يكسه في التراب ألك ما يحكم أبي أكيد أنت جاهلية wannan waiwaiwaiwar mawuda ta sai da ta ce ɗaya daga cikin manwaita ne ce to kamar yadda Allah ya ce rawar muslim ta sahi alimar muslim ce fitar da wannan hadisi a cikin da inganta littafin shi a cikin kitabun da kai babu jawazin alazila babu da ke magana akan halaccin saduwa da mai ciki abin nan hadisi ne ga tace babu wani goba waru ya fi warawa fi sahihi bi aiza ya kuma ruwaito a cikin ingantaccen littafin ilmin muslim dai har ila yau an usama tabni zaidin daga usama tan zaid anna rajulan anna rajulan ya ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqat lalle wani mutum ya zo wajen manzon Allah ta da insan Allah da tabbata gare shi fa kada sai ya ce inni a'tilu an imra'ati ya rasulullah ina yi wa ma mai daki na ko mata ta asul kana da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lima tafa'alu zalika sai manzon Allah ta da insan Allah da tabbata gare shi ce to me yasa kake yin haka ya Allah da tambayar shi da kai shi kada dalili da kai fa kana rasul sai mutum ya ce ushtiqu ala waladiha lahiyar da ina tausaya wa ɗan lahuhun ɗan da suke reno ne, aw ala auladiha ko kuma ina tausayin ƴaƴan da suke reno. Da wakan yi ce ala wani da ha abin da zai zo a rima nan suka ce ɗan da suke shayarwa wanda ba a yayi ba. Idan kuma ya ce ala auladiha to zai yi wa haɗɗan da ta yayi akwai ma da ita ta samu ciki ba ta duk wata katakun da suke da shi da moriya to ka raba ɗari ka zubar da saba'in kana kai kawai za ta iya ita kanta ta zama kaya ita kanta tana buƙatar consultancy da da da da da kamfanin da su kula da ita za ta zauna ya yi yawa abincin da ta ci bai zauna ba ciwon kai ciwon baya ciwon kugu ciwon wane ne zazzaɓi kasala ruwa da lissafo dangin abinci kana sha kafa cikin ashirin da ake a kasan ta ce ba ta farko da yana tare mata da zuciya in ma kai ka a rage masu a da sauki ko ta rage maka waina da dambu haka da su da sauki waina ma da ke kawai daga naman kaza bai tare mata da zuciya hatta ma ba ta tare mata da zuciya to kaga kai ta ka hankar za ka tashi yanzu mun maka masu arha arha ba da sauki to zai yi wa kenan ta ma ya yi yara idan ta samu ciki shi kuma yaron da yake sai yayi wa kanshi wasu abu na moriya ba a ƙarshe ita ba su iya komai ba bukatu kenan ko ba zai iya hararo haka ce ta ala auladiha da ɗan da take shayarwa da yayin shi da ta yayi da yayin yayin shi da ta yayi in aka yi gani duka zai hau idan lallai tausayin ta nake yi game da ɗanta ko kuma ƴaƴanta fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka faka gare shi ya ce mashi law kana zalika sarra ai wannan asalin da kuke da a ce yana da wani abu na cutarwa darra farisa wa ruh أو أن لو أن لو لو لو كأن ذلك لو لو كان ذلك ضارا da wannan saduwa da mai cikin da kuke yi a kusa ma da zai da wannan yanzu ida ne ba a adalcin ba domin sun ce ai matsaloli ne abubuwa ne guda biyu a wuri daya ko a lokaci guda yasa suke cewa yin azalun idan mace na da labuɗin jariri to makaruhi ne zai zama karatu tanzihi ko kuma su tare zama halas ne idan kuma zaman ce halal alfara'atu la tanfid dawa wani zai zuwa ce makaruhi ne wannan yake halal ba su karo juna ba amma idan ba dan ba shayarwa take ba kawai so ake ba a so ne ta haihu ba shayarwa take yi wato nan ne karhancin ke a baka to kaga nan duk matsalolin da suka kawo su sun kawo ne saboda tsoron kada ta samu ciki shi wanda ake shayarwa ya wahala da yiwa har da kane da yayin shi da yayin yayin to kaga kamar suna da wani abu na tausayi da suke da shi wanda aka haifa kuma kada a zo garin kokarin baiwa wanda babu shi kariya kuma a cutar ko a illata wanda yake akwai shi kada a yi jifar ganiyar bayi kenan ko ya kama ɗaya da ƙyar tun sa ta halla asar sai ta ta biyun ta fito sai ya wuri keta da ta farkon da ya kama sai su biyun suka gudu eh ya kama uwa ko sai ga yar ta gudu wai ita ma yar yana so ya kama sai ya haɗe wai sai lebe ta da uwa uwa ta haɗe da ya suka gudu suka shiga ramin da ya fi ƙarfi shi ne jibar gafiyar mai ba ba uwar kuma kaga yaron da ke hannu tabbatacciyar rayuwa yake da shi shi kuma cikin ba tabbatacciya ba to shi na nabi yake ce mashi dauka da zalika zarra da wannan abin da kuke yana cutarwa zarra farisa wannan da ya cutar da farisa da ya cutar da mutanen ru da ya cutar da turawa da ya cutar da mutanen farisa yankin iraki da iran na yanzu kenan wanda wasu lokaci daula ce mai girman gaske wannan hadisi ne da imam muslim ya fitar da shi a cikin wancan wurin na kitabun nikahi babu jawazu babu jawazi da rila a takaice da nan suke cewa haramcin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi niyyar yi ya janye shi yanzu yana nan a halal ko dole abin da zaki ce ya zama haramun in akwai wani dalili da ba wannan da kauriya wannan da ake shayarwa ba al-imamu nawawi da yazo sharhin wannan hadisi da wanda al-imamu nashi da yazo shi ma sharhin na sai muslim ya kawo wannan magana ta al-imamu nawawi yake cewa al-imamu nawawi yake cewa to haka wannan hadisin yana nuna mana kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi istihadi an ya karto mutanen faris da ya kan da mutanen ru sai ita hadin ce ba to tunda bai cutar da su mu ba cutar da mu ba magana ta farko kenan magana ta biyu wani mare suka ce to ai annabi da ake mashi wahayi ai ya kada mun take kuma ya yi ita hadi shi ba wahayi ake mashi kuma ya ce ko an da hawa ko illa wahyu ruha da ka ji sai suka kawo rubutu guda biyu na ta tashi ya da cewa istihadi annabi ba wahayi ba yace wani asma a binti yazid daga asma ɗar yazid kalan sani to rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya kulu na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah tabbata gare shi yana cewa la taqtulu auladakum sirra kada ku kashe ƴaƴanku a boye kada ku yi wa ƴaƴanku kisan mummuki kisan mugunta kenan ko fa wallazi nafsi yadi na rantse da wanda rayuwa ta take a hannun shi innahu la yudrikul farisa fayudatiruhu haka na samun mutanen farisa fayudatiruhu har ma ya rika kayar da wanda abin ya shafa sani ta ce kulto ma ya ani sai na ce me yake ne kada ta alamila ina nufin saduwa da ne ciki mana ya a cin rajulu imra'atahu wa iya turbe namiji ya zo wa matar shi alhali tana shayarwa kenan wannan ɗabi'a ce da nake sa shi ɗan da ake shayarwa a gama da shi a cinye karfin shi a lalata shi har ma sanda ya fara ɗagawa ya zo shekarun jajayen sawu da rika faduwa ya ce rawu imam muhammad abu dawud wannan hadisa imam ahmad ya fi kace cikin al-musnad din shi haka imam abu dawud da sauransu wanda zamu yi magana kai الإمام عمر أبو داود الإمام عمر يذكر في شيخ كتاب الطب باب في الغير كتاب الطب shi kuma al'imam ibn Majah ya fitar da shi a cikin kitabun nika ibn Hibban ya fitar da shi al'imam al-Sahawi a cikin sharhu mushkilin asar shi ma ya fitar da wannan hadisi da sauran da ya ce yuda asiru shi ne yusa a riku wa yushiku kenan saduwar namiji da mai shayarwa wannan saduwar za ta rauna da shi ɗan da ake shayarwa wanda da ke wannan hadisa ya ce ya ci karo kenan da wancan tunda kaga can ya ce da ya fita ya so ya haramta ko ko ya ana sai kuma ya ga mutanen haram da mutanen kuma suna je zama na ba su cuci da komai da haka mu ma duk sai sakin mana da gaba to kuma a nan sai ga ya dawo yana magana sai to sai wanda suka ce to na ɗaya dai kafin ma ka ce ka samu cin karo da juna wanda sai aliman musulmi ya fita da shi kaga babu wani goba kama wannan fa akwai maganganu da dama na cewa hadisin bai inganta ba duka rijalin ko mazajen hadisin mafi yawa ba su da matsala illa wani mutum ɗaya da yake kirshi muhajir muhajir ibnu abi muslim shi wannan muhadari na rabi muslim galiban waɗanda suka yi rubutu na rijalul hadith ko da ibn hajar da ya zo da ce komai akan shi cewa mutumin kirki bane ko mutumin banza bane idan malamai irin waɗannan suka zo suka yi shiru da da mutum suka suke wajen suka yi kum su ba ce mutumin kirki bane da ka in ya ruwa ku karɓa ko ba ce mutumin banza bane in ya ruwa ku kuyar shirin da suka yi yana jin tsoron mutumin shirin ma magana ce da a yana da wani halin kirki na karfacce ne da kuma ake tsoro da gudu na a fara waɗanda suka ce kuma yana da nagarta wanda suka ce ai sikatun ne amma sai zama irin mutane ne masu tasahuli sassauci ta gona yana da sassauci dan abu kaɗai ba ji ba matsala abu shi kawai eh baba farban nan tana dan warin giya a to dan warin giya wani zuba shayin ta kawai a ciki yana ta ta kuma yana ta ta ko ke yana dan tagawa wani kuma dai tana dan warin man gyada shayi a man gyada ko karka sa a ce sai an sake wankewa wani kuma da tsanantawa yake wannan wannan hadisin akwai wani littafi da Ibn Abbas yake da shi wanda an mai sharhi ko an bibiye shi ana ce mashi at-tuhfatul karima في بيان كثير من الأحاديث الموضوعة والسقيمة فأقول شبه إذا يكون أي إذا كان تخريج السر في اليتيمة في تخريج أحاديث التحفة الكريمة ببيان كثير من الأحاديث الموضوعة والسقيمة فأتركشن لمبر حديثنا سبعين دقايا كانت تنون الحديث وندل kawo wannan hadisin kawai a nan littafin ya nuna da'ifi da ya yi da shi ko da albani ce hadisi ne zai ibn azabin nan wasu malaman wasu za su ce sahihi ne amma dai shi kawo shi da ya a nan hadisi ne da yake nuna cewa hadisi ne zai ya ce a kare da wani imamu ahmad wa abu dauda wa ibn majah wa hada nafsu abi daud wa huwa hadith wa huwa za'ifun bi amrayni in dai da isnadin ahmad ibn hanbal ne wanda shi ma da ya kawo a nan abu da da ibn maja da lafazin da shi ya kawo a nan la tabtulu auladakum sirra fa innal ghayla yusrifu al-farisa fa yudahhiruhu an farasihi wannan shine lafazin abu da yace to da wannan lafazin hadisi ne da yin saboda na mura guda biyu annabi isnadin al-muhajir ibn abi muslim a cikin isnadin akwai al-muhajir ibn abi muslim wa huwa da'if ash-shani وهو مقبول كما في التقريب انت اي كربر روايه والمقبول لا ينتفي kaga aka ce makabul kaga ma wani mai abin yabo ne ka malaman hadisi suka ce fulanun makabul sun gama da shi sun gama da shi da abu ka ba ma a usul ba za ta bar yayi shi ba ai zaki za ake nema ba yabo bane to suna cewa shi makabul ne إلا أن يشهد له شاهد مثله أو أقوانه إن كوي هاي يكرب الرواية شيني أسامو wani mutum da yake irin shi makabul ko kuma da ya shi inganci ya wuri wayar wannan hadisin ta tabbata ta tafi shi ma na wancan makabul din a karba sakamakon yana tare da akawamin ko mitulu sai zama a baji na musaba kenan sai ce walaita fil babi ma yashhadu lahu lisah iya binciken da malamai suka yi ba a samu wani nagartaccen mutum da ya rawaito wannan hadisin ba wanda har zai goye bayan al-muhajir ibn abi muslim ba bal fil bari ma yadullu ala ta'ati wa adadin sahih sai a cikin ma mas'alar kokarin haramta saduwa da biki to akwai hadisin da ya kari da ya rusa wannan shine ruwaya wancan hadisin da Imam Muslim ya rawaito Imam Muslim ya rawaito cewa ya halatta sai wanda bai kai shi karfi bai rawaito cewa bai halatta ba kaga ba za a karbi na wanda ya haramta ba sai a kyale mashi kayan shi ko farawa mutum sai sai yi daga bidama bin tuwa'ab wannan hadisin da muka muka wuce a a baya to sun dai doguwar magana magana karshe karshe da shi ma da ya faɗa ce wa khulasatul qawli magana a tunkule game da wannan hadisi anna hadisa asma hala shi wannan hadisin na asma'u in sahha in ma har ya tabbata to faqad jama'a tahawi bainahu wa bain hadith jidama jidama al-imam tahawi al-kim mushkil al-asar shiru mushkil al-asar wanda dama hikima yake yin irin hadisai da kake ga a zahiri ba za su haɗu ba to sai yanzu a haɗa kan yace to shi al-imam tahawi ya haɗa kan su ya ga cewa hadisai da za a iya tafiya da su lokaci guda ɗaya shine annan na haya mutaqaddamun mutaqaddimun ala al-ibaha shi hani shine mai gabatar halarci kenan sai mu ce hadisin asma'u dinna shi annabi in ka ce a hadisin asma ya tabbata kai a wurinka bincike ya nuna kana da shawahi da za su zo din su tabbatar da hadisin to shi kenan ba za a musa ka ba sai a ce mu je a haka sai ce to yanzu shi wannan hadisin na asma shi annabi ya fara faɗe da farko cewa kada ku maza ku rika saduwa da yake daga baya sai ya faɗi wanda aliman muslim ya goyi sai na aka yi haka za ka ga akwai nasihu da mansukh kenan sai zama hadisin ita asma an share hadisin muslim kuma shi ya share sai zama wane ne hukuncin mu na ƙarshe halarci haka yake goyi بل نص أن الحديث منسوخ بحديث الإمامة وقال هذا وقال وهذا أولى الإمام الطحاوي يقول كذا هذا مثلا تستاهل من قبل الآية كون قال المهاجر بيبدا كفدا بوسن سي اجي كربر ولا نوسي ولا اجي كربا تو كلا ترى لا اجي كربر حديث مسلم نبي لا ما كينا يا شات حديثي ذاك حديث سي اكرن كان اصحاب العاده فذكر اكرن كان ايجي غوبن تاسو ودن حديثي ne mansuhi shi ne ibn al-qayyim ya faɗa cikin tahdibu sunan abi dawud بعد أن ذكر حديث الإمامة وسعد بن أبي وقاص عند مسلم وهذه الأحاديث ابن القيم جدا كابون أن الحديث الصح من حديث أسماء بنت يزيد يكاو حديث الإمامة يكاو حديث سعد بن أبي وقاص وذلك أن مسلم يا رويته تيكي شوى كذا حديث النبي والله تترى حديث أسماء بنت يزيد إنجنش ذاك دسوية كما تعيش sai ce fa in kana sahiha idan har hadisin asma'u ingantacce ne to fa yakunu nahyu anhu awwalan irshadan wa karahatan la tahrima wallahu ta'ala a'lam yace in har hadisin asma ya inganta to zai zama hadisi ne da yake hali a farkon al'amari tare da shiryarwa da bayanin karhanci an kenan dai an shafe shi kenan wannan dai magana da lahauri ita ce irin da shi ma da mamun ibn lukayyim ne ya faɗa cikin tabibu sunani abidaw da ka dai shi wannan hadisin in har ya tabbata to hadisi ne da yi ba sai ka hujja shi ba yake rawu da imamu ahmad wa abu dawud imamu ahmad ya fitar da shi da imam abu dawud al-imam al-imam al-bayhaqi a cikin sunan kubara shi ma ya fitar da shi a kalimar rubunu ma da da sauransu mala albani ya in za a fa hadisin a wurare da dama su za ka duba kamar da ga dairin da abin nan ko mara وقد أشكل الجمع بين هذه الأحاديث على غير واحد من أهل العلم حتى وإن الحديث ملابي يا رجك الأمر يا تاكو تزري أو دم في يد متكتين جماعة متائلين kaga hadisi ya ya dawo ta da kura kenan fa kana fa'ifat wasu malamai suka ce kaulu musa sallama da kada habamtu an anha an da gairi ai ko harrimuhu fa amna umi nabi yace nayi niyyar in haramta kuma in kana to wannan maganar da ya faɗa fala tanafi baina hadha wa baina qawlihi fil hadith al akhar wa la taqtulu awladakum sirra yace babu cin karo da juna cikin hadisin asma yake kada ku kashe ƴaƴanku a asarce فإن هذا النهي wannan halin da annabi yayi kal mishwarati alayhi kamar shawara ce annabi ya baiwa al'ummar wal irshad lahu da kuma shiryar da su ila tarki ma yudhibul walad wa yaqtulu da shawara da shiryar da su zuwa ga ajinda zai sa su kaurace wa raunana 'ya'yansu da kuma kashe sai zama kamar shawara ce wannan ɗaya daga cikin fuskokin da wasu malamai suka haɗa hadisin kenan za ka iya duba zazul ma'ad fi hada ya khairu da ibad sannan al-imam sahawi ya kunna babi musamman dan wannan ya sa mai suna ma'aru ya fi da ghairi min karahatin lahu wa man hamma bi nahyin anhu wa man naha anhu wa ma siwa zalika mimma kana minhu fihi ina na ce sharhu mushkilin asar Na'am, sai yake shafan suka ce wa dalilu alaihi annal mar'ata. Dalili duk wannan bayan bayani shine ita mace al-murdi ne shi, annal mar'ata al-murdi'a ita mace ne shayarwa. Idan ba shara har rajulu idan namiji ya kusance ta harraka min ha dabu tamshi jinin da haila bai motsa sai ya motsa wa ahata hulil uruji saduwar ko cikin sai ya tayo soshi dan ya fito fala ya kallaba mu ila idan ala tidalihi wa idra'i hasi to tun daga lokacin nonon da ake take shayar da yaronta to shi kuma sai ya zama da ba zai wanzu a dai a yanayi mai kyau ba ta wajen kwaliti da inganci wa sai da ra'i hati sai hatta wani tattaro da kai shi hatta wani kai shi inda ana cin shi na rafe wannan ya san da rama ke kaza wannan kaza wannan kaza wa rubama habalati mawdu'a da yi wa kuma za ta iya samun ciki فكان ذلك من شر الأمور وأدر من شر الأمور وأدرها على الربيع المبتدئ بلبنها فإذا كسا متي وإن شيني متي شر الأمر متي شوتر والأمر جوانا تنادر تكي شاعر وذلك أن تجي للدني domin shi lafiyayyen jinin da ake ɗiba daga cikin jinin da yake fita tare da haida kenan حين إذن ألوك إن أكثر لإتا ينصرف في تغذية الجنين الذي في الرحيم شو أن الجنين سيجوي أكالش سيقوم وجه شاير دا إتا بنا شير دا cikin da aka samu shago tana da shayarwa yaro wata uku misali ko wata biyar sai kuma ta samu ciki shi kuma wata ɗaya ko wata biyu yanzu kenan an raba kan kamfanin da ke samar da dattin jiri dan wata uku ko biyar nono ga kuma wasu ɗan biyu a ciki kuma kamfanin guda ɗaya to shi kamfanin sai juya sai ya rika shayar da na ciki shi ma nan ana shayar da shi ba to amma dai kwalin da kwantik da yawa da inganci duk za su iya rabuwa daga shi samar mai nan da ke waje da aka fayan kudu fi da za'ibi sai ya rika karar da sinadaran shi wajen ciyar da ko samar da abinci ga ɗan tayi فإن الجنين لما كان ما يناله ويجتذبه مما لا يحتاج إليه متلائما له shi dan tayi shi kuma dan ma kana ma yanalu yayin da abin da yake samun shi wai kadibu ko yake ɗibo shi min ma la ya sabi ilai na daga abin da baya da bukata ne ko mula'iman lau ko wanda bai dace da shi ba da ya ɗauri mutasirun bi ummi intisalal garsu bil ardi saboda shi dan tayi ba yana tamfare da mahaifiyar shi ne irin tamfarar da kasan bishiya na wa kasa wa huwa ghairu mufariqun laha laylan wala nahara yaro dan tayi a cikin mahaifiya baya da kuwa da kuwa dare da rana wa kazalika yanqusu damul hamili to haka ma jini na mai ciki shi ma yake kenan zai shafi hatta dan tayi kuma zai shafi hatta na wajen ويسير رديئا فيسير اللبن المجتمع في ثديها يسير رديئا ذاك في ruwan maman da take barwa sai ya gurbace sai sirrin labanin mustaniku fi fadiha sai ya zama da ruwan maman da ke taruwa a mamanta zai zama ya tsira ɗan kaɗan kwantiki ya rubu kenan rabi a sannan inganci kwanaki ma zai rubu to fama ta amalat na murbi daga kusar da mai ciki ta mai shayarwa ta samu ciki fa min tamali tadbirin waladi yana daga cikar kwarewa wajen iya renon yaro aljumna aminha kai tsaye a karɓa yaron a raba ta da shi ko ya nemo wanda za ta shayar mashi da yaro fa inda kuma ta tare wa min zalika labanin radi'in fasalau domin duk da aka bari ya sha irin wancan nonon gurbatacce zai iya mutuwa au akthara fi da'afihi ta'sira yajidu fi kibarihi ko kuma ya mai mummunan tasiri wajen raunana ne tasirin da zai haɗu da shi lokacin da ya manyanta lokacin da ya manyanta ila an kai hamsin an kai sittin sai a tuno mai baya kana wata biyar da abin da ya kawo shi ke shi kuma sai ya fara tambayar shi sai al'amura sai ya zama duk sai rikice mashi sai sakamakon ya ƙi yin kyau sai da asiru an fara fi har ma zai ce wa sai kayar da shi daga kawai yana yana kan doki ko sai ga yari biyu kawai yana tafiya sai ga ya faɗi ana sallah a biya kide ina kan gado ya faɗo to lalura dai ai ta farfajiya ce wani ne in da farfajiya ba ce matsala ce ta yana wata biyar shida bakwai da ke fahada wajen hulmishi warati alayhi to wannan ita ce fuskar ta sa annabi ya hana kamar da cikin hadisin asma ala farda shahadi kenan والإرشاد إلى تركه وكما شريعة الأمة زوا بسكتي أكور في مولى الهديات ولم يحرمه عليهم أما فأنه بحرم تابا بيسيك الأيبا فإن هذا لا يقع دائما لكل مولود domin wannan abin da aka faɗa na cewa idan mai shayarwa ta samu ciki yaro zai iya na ƙasa ko ya wahala ko ya mutu ba fa abu bane da ke faruwa tintin dinga kowane abin haihuwa da ma'aikaci ta samu ciki tana shayar da shi wa in arada li ba'd al asfani ko da yake kan iya bidirowa ga yan kaɗan daga cikin jiragire fa aktharun nasi yujami'una nisa'ahu ai da yawa daga cikin mata suna da yawa daga cikin mutane suna saduwa da matan wa kunna yurdina alhadi matan na shayarwa walau kana hada dararu laziman li kulli mawludi da a ce wannan cutuwar tana da zuntar duk wani abin haihuwa da tara tafi da aksarun nasi da mafi yawan mutanen duniya sun haɗu da wannan matsalar wa atanil ummatani alkabiratani gashi kuma ma waɗancan al'ummomin guda biyu manya faris da rum taf'alu gashi ma suna aikatawa wala ya ummu dararuhu auladu kuma cutuwar hakan ba ta samun ƴaƴan wanda annabi haka ya kallo yake to mu ma ya halatta mana malike to shawara ta kace wa ala kulli hali amma dai kowane irin hali fal aqwatu idza habalat al murdiqu dan a kauce wa da na sani idan mai shayarwa ta samu ciki ayyumna amina hatiflu kawai a kokari a karkadan daga gare ta ويلتمس هو يلتمس مرضعا غيرها shi miji ko uban yaro ya nemo wata mai shayarwar ban da ita yace wallahu a'lam Allah madaukakin sarki shine mafi sani akwai wannan littafin hujjatul lahi da ba da ga mujalladin shi na biyu yayi doguwar tattaunawa na bayanai ilmomi daga cikin basan na malamai dangane da wannan amma da abin kula da yake matsaya idan uba bai da halifa insha Allah ba abin da zai faru tun daga shan wannan hadisi na musulman annabi yayin jarka sai ta ce wallahu ta'ala a'lam to wannan wani abu ne daga cikin hanyoyi da ake so iyaye su lura kaga kenan wannan duka babin zai tafi a babin ne da ake bayan wa al'ummar musulmi shawara kuma ba a fatar in ma ba a yanki da sharu ba kuma za a iya cutu ba mada ce fasulun wani fasalin kuma wani ma yi taju wani ma ya taju ilaihi tiflu yana da gajin da yaro ke da matukar bukatuwa wannan ƙananan yayan nan yan da ani haka ƙanana da ake rero to yana daga abin da suke da matukar bukatuwar shi kuma gayata da yake yaji bukata ta kaiwa ƙarshe ta kowane yaro na da bukatar abinci ko to bukatuwar ya'ya ga wannan al'amarin da malam zai faɗa ba ta gaza muhimmancin bai gaza bukatar yaro ga ɗinki ba ta wajen amfani ma wannan zai iya sun amfani za ta shafi yanzu za a rayu ya ce ga ya ɗalibci ya ce to menene ake so a iyaye su bai su ba shi muhimmanci a wajen tarbiyya shine a dikena ko bi amri ko lokihi mai da hankali ga al'amarin ɗabi'ar yaro da kuma na yawan suka ci ai ai bai kamata ka iya bacci ba kana da yara karfe takwas da takwas takwas da rabi tara wani ka san da suke ba ko ta ce ka kana dariya a da ma kuka kai da shi tsammani yanzu na ina ana kai tsawa to ai ba matsala kan gidan kawai suke suna kallon arewacin jiko wai wai wai ai ku za ta raba maka aiki 24 hours wallahi za su banto maka wata rigima ta kan ko a wani two four seven kawai sai dai ka ji kana Allah wani ya ka iya to da aka in in mutum ka je ya ce shi bai da aiki amma kuma ka ga yana da ɗa to to to na ɗan fillo hankali wala kana da ɗa ko ba ka da aikin yi to kai ta raka shi to amma kaga ba zai yiwa yake kai ta bin yaro ne mai da ba ka zama abokin yara kenan to amma ai yaro shi abu ne mai sauki ka jawo shi a jiki shi zai neme ka shi inda kake to ne jawo shi a jikin da zaka yi ba kuma in ka jawo shi ba fada a tsabon kure wata rana sai ka ba su labarai kai ka ba su kissa kai ta iso shi kuma tabbatattu kai ta karfafa musu gwiwa ka rika sa su a gaba zai faɗa mata wasu abubuwa a nan da za a yi akwai abin da in har kana tare da ƴaƴanka kada kai in kuma kuna tare to ka daure kai dan ka lakana musu sanya ake shi yaro yanzu wannan kananan yaro namu da za ta kebe su a ce sun kware a rubutu ka ce kowane yaro ya rubuta waye annabi shi kashi casa'in babansu za su mutu kashi casa'in in ka tambaya na waye annabinsu babansu ne annabinsu babansu ne annabinsu to kaga yanzu kai ne uswatul hasana ake a wajen su ba na so iyaye su ba da kyakkyawar kula game da dabi'un yaro fa innahu yanshabu alama awwalahu al-murabbi fi sigari domin shi fa yaro yana girma ne yana tasowa ne a bisa abinda mai tarbiyyantar da shi ya horar da shi a yarinta wannan ba za ka yi mamaki ba ko yanzu ka ji wani ya kwallo ka tsokara ɗan ka damu ba ce ya koya ba ba dan shekara talatin da biyar yana ka tsokara an yi ba shi da shi ko ba ce ya koya ba al'amari ne na shekara biyar ba shekara talatin baya aka shi aka samu ko ilimi ta so da mahaifin shi ba an samu rabuwar aure wanda shi ma matsala ce an samu rabuwar aure ita ko kuma rasuwa ko mahaifin ta rasu ko mahaifin ya rasu su kuma dangin uba kowa ce shi ma hidimar ke mana suka ke karba dangin uba ma aka dai yaro ne mutum da ya taso goyon kaka daga lokacin da ake goyon kaka ne ka san gaba to in ka ga mutum na abu ya yana yi ne sakamakon yadda ya taso da kuma na kiran sallah bai damu ba me yasa ba a kolar da shi muhimmancin kiran sallar ba a ce wata na dawo ya fito kowa sai da dawo ke tafiya shi dan takama ne da barazana ya zo yana wani gurgu da fuka-fukai ya gama kinkasa ta kinkasa ya'yanta a satin nan ko gashi ba su shi dan wannan dan tsokan namu su mata suna wani gurgu da shi ina wani mai waka ya tattara yadda abin ya faru ke mashan tsawo su yawman jaskiyarin fakan na da shakla mishiyar imaru wata rana ta wuce ya yi tafiyar kakama sai ƙananan ƴaƴan shi da ko gashin da za su yi nuna mutane ba su ci barazanar da shi babu sai suka kwaikwayi yadda yake tafiyar shi ne shi kuma sai wai gofa ƙana ya ce alama ka ta nuna kai yin ta kuke kaga ma in birnin da ku fadu sai suka ce ba da ta bihi ba na hannu mukallidu ba ba kai mama ke kika fara mu koyon kwaikwayo ne da bajewa kike bajewa za ki kika kwanta mu kwanta da kika bude muku gida ba ta ake bi wannan hannu mu kallilu sai kika fara mu kuma sai muka kwaikwaya shine suka ce fa fadil mishiyakin midi wacce wa'adi mama in ba kya so mai tafiyan nan kawai ki je ki canza yadda kike tafiya fa in nake ina adalci in har kika je kika canza to fa nahnu mu'addidu ba ma sai kin mana fada da mu ma za mu canza shine sirri ne wa barke cewa yan shau nashibul fitiyani fina ana ma kana awwal wahu kowane matashi yana tasowa ne har ya yi wani abu a ɗabi'a gurgurai da baban shi koya mashi wanda zai ce to a to ai wahala baya sallah amma ba a matsatsen ke tarewa da ta ta kila lokacin da ya zai yana kokarin koya mashi tallar sai ne da tarbiyyar addini ba za ka wannan shekara uku ma sai tsare su ya azaba ko dan shekara uku bai azaba annabi ya take education cewa aka in ya kai bakwai ka fara kokarin ne ba umarni na dole amma ka dinga umarni na mustahabi kai ma yaran hikima mana a sai masu huta da yadda duma da yadda lafiya mai kyau tarbiyya sai na kuɗi ba na gwamnati yake cewa to mutanen mu sun yadda su kashe kuɗi a komi aljanna ce ko suke su same ta a bonus in ka tara mutane duk wani wanda ke hannunsa zai wuya ka samu ta bonanza wanda shi ba shi aka yi wanda shi ba shi aka yi wayar a bonanza zai wuya ka samu amma kuma aljanna jira yake shige ta a bonanza zai wuya ga mutum da ɗari biyar a wayar ke ce ya ga kyauta suka ba ni kullum sai sun bani a na ga zai zuba waye shine suka ce wayan kyau na shi wani fitiya ne fi na ala ma kana an wani ruwa ku dan haka ne uba shi zai iya kokari kafin ya kai shekara bakwai to ka umarce shi a horar da shi ka dawo shi a ciki ku rika tafiya masallacin tare rasta ka samu ɗan harka naira biyar za ka iya sa yawo ya ta maka godiya sweet na naira biyar biskin na goma kawai wani na ga yaro da a sai ne ko mai ko yaro da ya ga jirgin sama ya ce ba ma sai mun manta karka da suna jin shi da ke kai da hukaci ne an ka ce mai kai mahaukaci ne da mahaukaci da sababi shi na mai da hankali ya yi shi bai da hankali officially to kai kuma yanzu kai kuma da karfin tsakanin mahaukaci kake da Allah ya kawo fadi za ka samu na roba ta na sai a siyo maki yara na da saurin mantuwa lokacin da ya ce ba a sai man jirgin da sai kuka wuce shago ta kai mai jikin ya manta kuma sannan a saurin da shi a rika ba shi labarai da kisoshi wani yaro ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza in ana kaza ana kaza ana kaza ana kaza sannan za ka za ka faɗa musu yadda kana yi ka zama mai tausayi to kai kuma sai zo kana ku gida ana kana ta zage wata matar aure saboda ka aika sai ta rubuta rage maka cikin biyar biyar ba dan kana gefe yana kallo ni mutum ko shi ne na kawo musiba sai mutum wai ko mutum ne na kawo sai ta kai za ka yi sai da aka bincika sai aka ga ai naira biyar ce ta tauri a tarugun da ta aika ta su kuma tana da miji da karraki yanzu wani yaron ka ta wani ne karfi ta su kata annabi ya kwaɗaitar ga yin afuwa wallahi jin ka kawai yake dan dai kadai kadai yake kariya kake a cire ta hannu shi ko bai da sana'a yasa dole ne a baya tabbatar ƙarya kake kuma ma Allah zai mai ilhamar ba daga kake ba amma ka yi haƙuri ita ba kai ma na ganin nan kafin yaran ma yanzu shi yake wani ta ta wawa kai ma nan naira biyar na ga ka kiyayewa ta lokacin sai ka faɗa turu sai dai kawai in kana da hikima ka sai shaidan ne kuma shi ma ka buɗe mai wata kofa shi ma dole da yake sallah zai ce maka shaidan ne a to ka faɗa ta kan biyar ka ce shaidan shi ma bai sanda ba shaidan ne kuma shaidan san da yana nan in kuma ya mutu a kawo jikoji ne ranar da mutu ba da yana nan yana aiki sai sai a horar da yara su taso da kyakkyawar ɗabi'a saboda mai yaro yana tasowa ne akan abin da mai tarbiyyantar da shi ya tarbiyyantar da shi tun yarinta min haraje da ake so a horar da yaro ko a nisantar da shi daga gare shi na daga wasu ɗabi'u kamar harar sanan ce harar shi ne gaisu walau kun tafafwan irin kaushin halin nan za ka wani kaushin hali kawai fa wucewa kai ba ma ka lura da shi ba kai mai sallama ba sai wata guda bai maka magana kaga wannan muguwar ɗabi'a sun yaro da karbi ya maganin ta sannan duk hanyar da za ka wani yana da 'ya'ya goma aiki ya same ka halinsu kowa da ba za ku wani ɗan karbakan zuciya karka rufe shi da faɗa hikima za ka yi karaki sai zai girma an tattara kaso mafiya ba zai sanya illa ba wani kuma za ka yana ɗan karan haƙuri wani kuma shi wutar kai kai ne ko wutar kuntu in kana wurin muminu alim ma dubuta amma idan ka kauce wani fir'auna hawan hama da karu da fir'auna abin nan hama da fir'auna ne to kai za ka karanta yaran kam to ya ce ka nisantar da su min harabe daga bakan zuciya wa gazabe da taurin gushi ko yawan gushi kuma ta ce zai yi gushi a kan komai to kullum da kai kai hushin don sai ka harza abin da bai maka ba sannan wa na jajin da ihu da kururuwa a ta kururuwa ya kokari a a kai sassauta murya ake yi sassauta murya yake kai ma yanzu kuma kana yi wa adalatin da kuma gaggawa za ku na sai shafshafi a to ana so a rika bin abubuwa cikin sauki cikin natsuwa kada a sa gaggawa sannan wa hiffatin da raunin hankali ma'a hawawu tare da bin son rai a ce ga ga raunin hankali sannan kuma ga son rai kaga dandana za a yi ta rubutawa wa tsaishin da kuma karkacewa daga hanya mai kyau shi ne tsaishi ko kuma suna cewa tsaishi shi yana zuwa da ma'anar fushi ko tsananin fushi wa hiddati da abin da irin kishi wanda ya wuce gona da ido kabilanci yana da ma'anar hidda ko kuma hidda shi ma shiddatul gaza da ga wani gangar kabilanci ne to yaran ka duk da kokari ka kana da ke masu irin wannan abu in dan dakin su yayi laifi wai dole sai sun ba shi kariya ha ka nuna musu ba ka shi ba ita gaskiya wai da kuntum fadin wa lauka na da qur'an ka koyar da su haka ko dan uwan sai ba daidai ba me ya faru tace yayan mu ne ya tuki dan nan gidan kawai haka ake so kaga akwai uban da yayi zai cimma babban tashi ya tona asirin mafi da shi in sun koma gida sai ya zane shi kai dolo ne ba san baka da zubanci ba kaga wannan uba ya ce ma ya ji annaba ga fanuka ai ko abin da kai yayi adalci wala yajri mannakum shana'a wa qaumin ala alla ta'dil ininu wa aqrabu lil taqwa to da akwai yadda su haka wa tasha'in da kuma kwaɗayi ka nisantar da yaranka daga kwaɗayi ko raba abu ake yi ka cikin farko ku bari ku bi layi ku bi layi in ba a samu ba ka cikin cikin saka Allah ya kaɗo masu shawo na inda ya sha wannan gurin kula da nina inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar ba ku garan nan kuma mutane suna karbi suna ta shiga gidan suna ta shiga wani sun karbo suka je suka karbo waina ba miya ko kuma aka zo aka ba ku da naman kaza da minar ba Allah kenan ya ajiye muku naman kaza ne sai tura sauran ciki su karbo waina ka ka samu da to yau da aka zo kafi da ni ila za a sake samun naman kaza sai ba a samu wai kace to yau kuma haka Allah ya kaddaro kuma da jikin da su da komai ba tarbiya ba tsarin aiki bane sai ka zama wani ba dama ne aiki ya samu mutum haka da raka ta ce gaya ce kwanciya in ba ta yi ba to cikin hikima sai to yau darasin mu ko kuma tattaunawar mu yadda ake kwanciya duk wannan ba zai hada kuma a danyi abubuwa na nishadi da dan abubuwa na tsebe kewa ba sai ya ce fa yasubu alaihi fi kibarihi talati zalika in aka kuskura aka bar yaro ya saba da waɗannan miyagun halayen to abu ne mai matuƙar wahala ya iya barin su bayan ya girma وتفسير هذه الأخلاق صفات وهيئات نراك خلق sai waɗannan dalilin su zamana wasu siffofi ne wasu yanayi ne da suka kafu a ciki falau taharraza min a gayatar taharruz in yi iya kokarin shi ya ga cewa ya samu kariya daga waɗancan dalilin wata haru wala kokar ma sai kun ya kai za ku wani yanzu shekarar shi arba'in amma yana so ya bar cewa kutumar tututum ba zai iya ba in yi yunkurin ya daddage a wani abu mamaki kamu ai kuma ya dan tsaya ya tsawon ya yi to bai masu da bai zai gane shi ba kuma kuma dai kowa ya gano kan uba zai faɗa ya riga ya saba sai kuma ta kunya ta shi to kaga mu matsalar mugun hali kenan wala kudda yawman ma ba makawa wata rana sai ka ji ya kudda wani hada tajidu aksaran nasi tajidu aksaran nasi saboda haka ne za ka samu yawan mutane munharifatan akhlaqu dabi'unsu sun karkace wa zalika min qibali tarbiyati allati nasha alaiha haka ya faru ne kawai saboda tun asalin tarbiyyar da aka wasu an samu matsala ba a sauke ko ba a yi iya abin da za su yi ba ko kuma a'a iyaye sun yi abin da za su yi amma gida ko anguwa ko gari akwai matsaloli na wasu karkatattu da kuma ke da tasiri musamman mugun ɗabi'a da saukin koyo yana so da yanayin lokaci sai mu da anan sai mu tashi da zalika yajibu فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك لا حول ولا قوه الا بالله السلام عليكم